بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaƙarƙin sarki ya kawo mana rana ta Laraba, ashirin da hudu ga watan jima'a da la'asara, hijira ta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. A kalandar da tsara kuma ashirin da biyar ga watan sha biyu dubu da ashirin da hudu. Kamar yadda aka saba a rana irin wannan laraba muna karatu sunan littafi mai albarka durarul bahiya wannan karɓar jinin malami lalawa muhammadu rumadi a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu da dari hudu a dubu daya da dari da hamsin a karni na goma sha uku kenan za mu kuma tashi a kitabu siya littafi na azumi littafi ne ko kamar ka ce babban babi ne wanda ya kunshi ƙananan babuka da zai tattauna kan matsaloli na azumi kama daga na farilla da kuma azumi na nafila sannan kama daga wajibai ko farindu a cikin azumin da kuma sunnoni da mustahabbai a cikin shi azumi azumi dai ne da cikin rukunni na musulunci kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Abdullahi dan Umar da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dun yadda Islam ala khamsi shi musulunci na yin jina shi ne bisa wasu ginshiƙai guda biyar daga ciki ya lissafa wa sauran Ramadan wanda shi ne ma ƙarshe da azumin watan ramadan a shekara ko ɗaya cikin watan ramadan mun ce menene kowane wata ne watan ramadan sun ce ce watan da yake tsakanin sha'aban da shawwal watan da ke tsakanin shine shine guda biyu aka wuce sha'aban kafin a je shawwal wannan watan da ke tsakiya shine ramadan to an wata ta mana shi kamar yadda Allah mutum sarki ya tabbatar da rubuta ko wajabtawa ya yi alladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi na Ramadan kamar yadda aka wajabta mu waɗanda suka gabace ku in kuka yi shi za ku samu takawa kuma yan kwanakin ne ke da shigar ba masu yawa ba banda fa'idodin da mutum bai samu sori a kan cewa mutum ya yi ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi sa'a ga manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai zama cikin shiryayyu waɗanda suka dace asalan mun ce kalmar ar-ramada a ramadan ko as-siyam mun ce siyam shine al-imsaku anil akli wa shurbi من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى مثل يا أبي كاليوا الصيام هو الصوم كاليوا أحرك الله رسول ما أنا ولا شيء بايرا إن بعد أن بمن تكلم لك بجوا وتقول ما أنا نسي نا دعنا نرجع كن بسكوت abu sai ga maryam sai Allah ya nakkana masa da abin da za ta faɗa in ta zo wajen mutane in ni nazartu lirrahman sawma kutiba alaykum as-siyamu kuma suratul baqara azumi to kada ya kasance da yake daga guduwar annabijar na gaske har zuwa faduwa rana da niyyar kusantar Allah subhanahu wa ta'ala to yin hakan sai ke cewa azumi inda yana kwanaki talatin ko kwanaki ashirin da tara al'ummomin da suka gabace ma an wajabta musu azumi wajabci na zuwa ne kare da aka wajabta mana su da mun yi tarayya da su cikin wajabci amma ya suka yi na su azumin to anan ya yake samun bambanci wajen kaifiya ko kuma siffa yake kitabu siyam littafin azumi yajibu siyamu ramadan azumin watan ramadan ya wajaba wajibi ne ala kulli mukallafi kuma rukuni rukuni ne daga cikin rukunai na addini kuma daruratin min daruriyat islam abu ne da babu makawa yan sa musulmi yana aikata shi ko yana yi shi to yaushe yake wajaba da ruku yake ilahi saboda ganin jinkirin watan shi da an ga jinkirin watan ramadan to faƙad wasaba ramadan wannan azumi ya wasaba da ganin jinkirin watan za ga jinkirin watan ne a farkon daren shi ne daga fatuwar rana ta wadda daga ita sai ta ranar ramadan to maka gan shi to sai ake azumi ya wata ba min asli daga abi mana bi ru'yati hilalihi min asli daga ganin jinkirin wata daga azumi daya shi ka ce min asli ita da shi ma na kira ko da adadi ɗaya ne mutum ɗaya aka samu ya ga wata shi kenan malamai da aka hujja ga haka da abin da abdullahi kan umar radiyallahu anhu ma ya bayar da labari da shi in abin da imam abu dawud da al-imam darimi da muhibban da imam hakim suka fita cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mutane da su duba watan Ramadan wanda wannan aiki ne na shugabanni in watan Shawwal ya zo karshe sai a tana ta ce zo a fita a duba wata sai ga ta tana ta tara annasu da hilala mutane sun yi cincirin da sun fitar farin sango domin duba wata wanda wannan sunna tana so ta mutu a tsakanin al'umma a yanzu Allah kan kuma da sai Allah anhu kuma yake cewa sai na zo na bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin cewa na ga wata ni ne na gani lokacin da shekara goma sha amma sai shekarun tamizi ana karɓar shaidar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni da cewa to a sanar cewa an ga wata wa ya gan shi da ce wancan mutum Allah ta kuma shi ke na sanar aka zo aka ɗauki azumi sai wannan ya zama dalili kan cewa ana karɓar shaidar mutum ɗaya dangane da ganin wata na ramadan shi kadai ce ya gani kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi shaidar shi akwai hadisi abdullahi dan abbas shi ma radiyallahu anhu ma yace wata ta malaka kawai yana zaune a madina sai ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama فقال إني رأيت الهلال ya rasulullah na ga jinjirin wata ramadan ba to sai annabi ya ce ya tabbatar da musulunci ya fi sharar la ilaha illallah inda ka ce da baban bota mutum tun ta ce Allah wannan inna muhammadar rasulullah ko anni rasulullah ka ce da nan Muhammad manzo ne ce na duka ya tabbatar da kalmar shahada sai annabi ce ya ila asbin bin nasi falyasuru hana je ka shelanta mutane su sallah gobe matuƙar mutumin nan adili ne nan ce adili shi ne mutumin da in ba na da wani kaba'ir gulu da ka tuni ba sannan yana iya ƙoƙarin nisanta kaba'ir gulu ba na nufin adili wanda ba ya laifi ba ake sai ma'asumi kawai zai da wata ba ba haka abin yake ba in dai ya zama adili ne an ce adili waɗanda rufa wa asiri ma a tambaye kukan ba in dai ba a sani ba to za a yi hukunci ne daga abin da ya bayyana wa ya ta wannan mafi tara Allah shi kuma shi zai jibinta abin da yake a koye tsakanin Allah da mahalicci ba a shiga da haka wayannan hadisan tabbatattu ne dukkanin su a cikin shiha kuma sun tabbatar da gashi annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya karɓi shaidar mutum ɗaya kuma an sanar kuma an ɗauki azumi. Akwai basirin malamai da suka tafi bisa wannan fahimta ta rasu da ya wata shi ke nan da a ɗauki azumi kamar Abdullahi ibn Mubarak wanda yake fahimtar shi haka Muhammad Hanbal shi ma wanda yake fahimtar shi haka Imam Shafi'i ɗaya daga cikin maganganun shi dogaran su kuma wannan magana alimaman nawawi bayan ya koro waɗannan malamai da wasu suma sai ke cewa wa hada ruwan asa cewa ana karfar shaidar mutum ɗaya da shi ya fi kowane inganci sai dai akwai wanda suka tafi kuma kan cewa ba a karfar shaida ce ta kai biyu daga ciki akwai alimam malik akwai alimam allai akwai alimam al-auza'i akwai suyan al suna ta ba za a karɓi shaidar mutum ɗaya ba sai idan sun kai haka same su adilai guda biyu shi kenan suna kafa hujja da hadisin Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab cewa da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in shahida shahidan musliman fasulu wa aqilu idan aka ga maganar duba wata sai kuka samu shaidu guda biyu musulmi to ku azumce shi in an ga jinjirin wata ramadan sannan mu aqilu wa aqilu azumin su sallah su yi idan azumin watan shawwal kuka gani amma dai a cikin ce shaidar mutum daya taski kamar yadda ya faɗa na ku samu shaidar mutum daya to ta isa ta zama dalili wanda za su tafi da ita wadda za a shelanta mutane su fito su ta azumi za ka su jagorori waɗanda a cikin riba wani ke wajen sun su shi ne za su tantance a gana a wajen tuntubar mutanen da suke rayuwa da shi wannan mutumi don a tabbatar da cewa to yana da adana ko ko babu ita adana shehu ibrahim tayyib al-harrani wanda nan gaba za mu ji maganganu ya tattauna kabiya mai muhimmanci sai ka dai sai ka zo kawai ana fara gudu wanda kan da nuna maka sai ka dai shi sai ka je ka faɗa zai ba ya ba amma kai kana da tabbas a ga wannan ya za ka yi abu mafi kubuta kawai ka ɗauki abin amma akwai mutu ce ba za ka yi saboda a sauru yau mai sunan na za mu yi wannan maganar cikin lafiya ba to sai yake cewa yajibu siyamu ramadan azumin watan ramadan yana wajaba da rubi yace hilali min adilin da ganin jinjirin watan shi daga adili ko da guda ɗaya wannan kuma zai iya nuna maka walayar musulmi a tsakanin junan su ka duba ba mutum ɗaya zai ke ya ga wata a ibada mai muhimmanci irin ramadan kuma a yarda wanda yake nuni da cewa zaman mutum na garkacci wani abu ne mai muhimmanci na ɗaya kenan na biyu kuma yadda musulunci yake mutunta shi mutum musulmi mai yiwuwa shi mutum ma bai san yana da wannan girman ba tunda ka ga yanzu na kuma mai tsaya ta tsara don kai kadai ka zaɓe shi ba za a ba za a rantsar da shi ba amma yanzu da shi kuma kai kadai ka ce ka ga wata kenan ka duk da haka ɗan ruwa ba sai kaɗai ko ta ce ba ta kace ka gani fa ta adil kenan a zo a ɗauki abin wannan din na mutum ya san girman shi na kasancewar shi ko ta kasancewar shi musulmi yace to idan wannan abin bai faru ba au iktimad wa iddat sha'ban idan ba a ce ganin wata ba a dare na talatin ko kuma cikar kwanaki ashirin da tara to sai a cikakkiyar zan watan sha'aban da zuwa talatin an ɗauko lissafi yau ashirin da tara da watan sha'aban to yanzu kawai abin da za a yi sauƙi ne a duba wata sai mutane su fita kowa ya fita ya duba duba a gani sai aka gama har lokacin dubawar shi ba a gan shi ba har ya wuce lokacin da ake yi tsammanin da a gan shi to shi kenan sai a sai a haƙura yanzu abin da ke kan kowane musulmi shi ne gobe talatin da shawar yanzu gobe wanda zai abin yake su da ga gobe misali gobe alhamis ya ke yi kowa ya yi ci abinci shi da sauransu amma jirgin juma ba ma ba bane sai ta biyar ba ko ma dubar wata ta ce bari ka duba dan ba ka buƙatar ka duba saboda cikar shi wannan sha'aban din talatin wannan hukunci ya tabbatar cikin hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya yi bukari da ya musulun suka ruwaito a nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa su mu da ru'yati wa aqiru da ru'yati ko ya azumi an ga wata da ganin mata to ku ake azumi wa aqiru da ru'yati ku yi ki abincin ku ku yi idin ku idan kuma an ga shi bi ru'yati ai ramadan bi ru'yati ai sa'aba da yake fa inna humma alaikum idan an sha makance muku shi za ku gaimu abin nan jido ya tattike muku shi ba ku iya ganin shi ba fa akmilu iddata sha'bana 30 kika kirgar wannan sha'ban kai zama kwana 30 za ku shi ma ramadan da na kai da da sarfiyar ta siyar ba idan ba ka yi shi ba sai kika ramadan 30 da ga yanzu abubuwa sun lalace har faɗa na gone ne wai kin ne da ya azumi 30 shi baban shi ma tunda baban shi ne sahabi wai baban shi ma kin su tun suna yara da wanda ya kasance amma kuma daga baban shi zuwa yanzu an yi ya duka kana da duk ya daina duk irin da baban shi ya dinka bai hawa irin keken da baban shi ya hau bai sa kakanni da ita baban shi ya sa yana yaro ya je ɗauko hotunan baban sa wani zamanin sardauna da gaggarin da suke yi amma ni shi ba zai wanda sa wannan burga nan ba saboda a riga ce a rikansa nan kuma a ba zuwa ta duka yi da ba wani bayi wani bayi ya dawo da su wani bayi sun azumin da ya na baya sai Allah azumin baya ma an fata ya wai ji ya sani suna kake su da Ramadan ba ko ni ta panjama panjama a wannan zai zama yau kamar da nan kan sama ya fada cikin hadisin da cikin Bukhari ya hadisa ke barera hatta amin ibadi mu'minun bi wa kafir lokaci zai zo mutane mutum ya waye gari mumini ma kawai ya ji ban gaskiya kafin yamma a kuma suni shi abin da yan arna a shiga cikin wasu bajimai manyan manyan arna saboda abin duniya ko saboda rudin shekan da haka a ikimali da ci sha'aba ko kuma cika girgar watan sha'aba in ya cika shi kenan ba maganar kuma ake duba wata kan dan tabbas sai tsaya ya ce wa yi mu talatin na yamma musulmi zai ci gaba da abincar azumi har kwana talatin ma'anan yadda aka ila da shawwal kafla ikimali matukar watan shawwal bai bayyana ba kafin ya cika kwana talatin yana da matukar ba a ga watan shawwal ba a azumin ashirin da tara ana ganin ramadan azumin ana ganin watan shawwal azumin a ranar azumi ashirin da tara shi kenan matsala ta zo ƙarshe yanzu wannan shekarar ta kirga an yi azumi guda ashirin da tara in ba a gani ba abin da yake wajibi a kan al'umma su kawai ta cika azumi mutum ba zai koma gefe ta addu'a ta Allah ya sama ka da azumi dan ya kare ka mutumin mutane ko buga wani shigo ba dan Allah yake yi ba ko ba zai zai ce Allah ya ji an gani ba saboda ya ba wa kawo shi ka bar lissafin a wurin Allah wa tilka al-ayyam nujawidu ha bainan nas inna iddatash shuhuri inda Allah ithna ashara shahra fi kitabillahi wa ma khalaqa as-samawati wal ard lissafin a wurin Allah ya والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب لساكن ذكر التي gudanar da shi zuwa ita ke kan shi ne mu yi abin da shara ta dora mana mu gudanar da ibadun mu a kai to matukar aka ga wata a ranar azumi ashirin da tara ramadan ya kare shi kenan sai kuma a zo a shiga watan shawwal da ya idi sannan kuma an buɗe kuma kwanakin aikin hajji kenan الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما رجعنا على وعليكم السلام ya haka sulama yake cewa kusan kowane wata ana yi da kare sai dai in ba a bar su zai fita talata wannan kuma bayanan su ne masu falaki suka zauna su kuma suka yi eh kwana ashirin da kare yake amma ya kan rage wasu awo wanda da shi ne za ga wani watan na tashi
wannan kasar da muke da kuma shi na kasar yiwuwar kofin shi ne wata da na daya zai ce ka fara ta kama shi na yau da ke sai fara a farkon wata to ya zama wata da ya fi ashirin da tara da tsari shi zai wata a kuma su masu tsoro ba su kasa cewa a wata ba shi shi ya zama shi da ɗauko kaya shi hukun zai zama wani a ta in in ibadar ba ta gari gaba ɗaya wacce ba wani da ta jira wasu kwamiti da fara azumin kafara ibada kai kake yi da yau shi kare ka shafa fulakayin ya zama shi ke ya zama ba wanda zai jira inda matsalar ta zo da saɓani shi ne idan an ɗauko azumi ya rasa ke na ashirin da tara sai kai gaggawa ran ashirin da tara kawai azumin gobe da sai za a saboda alfitur yau mai surun na idi da mutane ke yi kuma kai kadai ba za ka iya yi ba idi na jama'a ne ibada ce jama'iyya saboda ka suke yi sai yi sai a yi azumi ma'ana sai a ɗauki azumi na talatin kenan sai a yi idi tare da mutane ɗayan da ya sai zama na talatin da ita wai kuma talatin na yawa mutum zai abinci kwanaki talatin na ramadan ma lam yaku har ila shawwal matukar jinjirin mafi shawwal bai bayyana ba qabla ikmaliha kafin cikar kwanaki talatin ne wannan kuma magana ce ta rubar ma ta fito fili shi ma ƙarshen wannan akwai dalilai da suka tabbatar da haka cewa shi jinjirin mata idan aka lulluɓe maku shi to kawai ku asmiru talatin na yau kawai ku cika kwanakin ku talatin kamar kwanakin ke na sayar na biyu barera da kusan sai hanyar sumo da ru'yati wa kuru da ru'yati in gumma alaikum fa akmilu ida shaban salati ko fa akmilu ida ramadan salati ciki kirgar wannan kuna ramadan da zama salati akwai ne kama da shi a cikin sai muslim daga hadisi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi sallallahu alaihi wasallam abbas da annabi muhammad ibn hanbal ya rawaito da imam an-nasa'i da imam at-tirmidhi akwai hadisin aisha radiyallahu anha wanda imam muhammad ibn hanbal ya fitar cikin musnadin shi sannan alima abu da shi ma ya fitar da shi har sannan gara kuso ni duka sun fitar da shi da isnadin sahih kuma isnadin tabbatacce da ke nuni da haka cewa matukar suka ba ku ga wata ba a ranar ashirin da tara abinda ke wajibi a kanku suka lissafi kawai ya zama talatin haka za ku yi shaban haka kuma za ku yi wa ramadan wani shi ne asalin hanyar rubuwa abinda masu fada kike dogaro da shi hanya ce ta kiyasi ko ba za ka kora wannan hanyar ba har abada suna da aka samu cin karo da juna sun ce ba za a gani ba sai aka gani a zahiri shi ke ne nuna gana ba za a gani ba kuma ta san shi da mu Allah da ko sai ta ci a gani to amma su ma dole su gina kuma hukuncin hukuncin su akan wannan sannan shugabanni suka karfi ganin wannan mutum suka duba su gani cancanta ba suka yi wasi da ita in ta tabbata ya gani malamai suka ce shi ya azumi wani suka ce zai yi saboda kiyaye alfarmar watan shi a karan kai ya zai ce wancan da tara ya ga wata ya je ya sanar da cewa hajja ba shi ba adalci da zai wani abu da shi bane suka yi akwai wasu sosai don girmama alfarmar wata kamar yadda mun yi magana wani lokaci can a baya mun ka ji bayanan da suke yi su masu bibiyar ganin watan za ga mutane mu tsoron Allah shi kana sai samu da kawai a duniya aka ba mu shaidar in aka ce a duba wata na sha shida ga wata za a ba ka ga yau a cikin da hudu ko da ya kace mutum zai sanar dan da gobe a duba wata a fara sadar a'a ina rantse maka da Allah zai an gaishe a Najeriya ne kan duniya ke kuma sai an gani sha shida to aka gani kuma a sha shida ayin da ma ai ya zama badar ma ana alfarfaro a lai ya sa daga baya bayan da za a an matsi sosai sai an tantance lokacin Ibrahim da Suki har a cikin da takwas an da wata nan kasar mun sha azumi a shirin an sha ganin wata a shirin da takwas Ramadan ɗin ashirin da takwas ake kuma a ga wata shi ba shi ba su zuwa ne. Lokacin ban da su ina ganin an an san labarin da aka sanar aka ce kowa daga baya a haka. Nan kasar aka samu wannan, Saudiya ba suna samu. Mun samu ina da fifty seventeen wasu yin shekaru aka musu samu irin wannan bakan duk da kakarar sun su. Gani ne da sanar da takwas ce ga wata. Suka sanar kai ko da bayan an kuwa yara mata kenan ba wun surutu ba ne dan adam ne kamar alkamalu billahi ta'ala wa'ada Allah ne tabi yake da sama amma ɗan adam to shi da ma abin jin gangarwa ne ko jittawa ne ga kurakurai to muna abin yana wuce gona da shi nan kan yi garan ta samun wani da yake ya ga wanda ka za ka same ka ga shi da ya tabo yawa yake tsakanin da Allah shi ba kawai dai a dai bar magana da daga baya da kuma ta dan kwaya ya ɗibe ta da yawa ne saboda tirilolin taki shi shigo zai sauke ya samu su shi ma kawai ce ya gani aka tafi suni to za ka yi in ka tashi in ka tashi za ka da sunan mutum da lambar wayar shi suna nan da wakili a ko'ina a zariya an gani a wani gari ba sa suna nan a kusa ta zo a ranar da a cikin dara sun da maka ji isha duk labarin ya riga ya ce kafin kila ma da zai isha ana isha sai suke suna son ganin ka an ce ka ga wata a matsayin su na kwararru ya ce mu ce da kibi na ai na ka gani ana tsammanin za a gani ta nan ne sai ka zo da na wani rana wani gashin a doka da ba wata wani jin a nan sun katin katin za su iya tambayar ka kayi noma wani ne kace a kai wata noma ba yanzu gobe mazara na wuce da iya ɗari da ke ko tiya ka goyi mazara ta ga Allah ya ta yi a roƙe haka abubuwan ke dai godiya amma suna kokari yanzu abubuwan da ke zuwa su kai kisa waɗannan matakan da suke ɗauka ta ka yanzu bayan wancan tsohon mutum da ake da shi da tsarin da ake da shi kawai da ka zai kasa waɗanda yanguwa ya faɗa wa sarki sarki zai faɗa wa hakimi hakimi zai kira mai martaba kawai suna za a rika igiya daga gari kaza in ya je gudun sarki ne ta kira sarki mutum ko da kira an ga wata a wurare goma sha bakwai a tsariya shi wani duk mutum ya cewa kawai sai a hau samara sai gidan nan ciwo ka san da aikin dare yake ka ba a gani ba tabarfiyar na ta jira suna ta jira yanzu ko kawai su yi an gani an gani ba a gani ba a gani ko da da kafin tara kafin goma an sanar an wuce wurin to lokacin duk ba wannan tantancewa su da ka mun yi na ta ban labari da mun da muke da shi sakataren kwamitin yace mun yi azumi da ganin arna ba a da shi a har kungiya suke da ita masu duba mana wata cikin kare wanda zai su nemi wata lafa kawai kuma ya ce sunan shi fulan waye waye waye shi ke nan tunda ba ko amma sai an gama kyau wanda shi zai tabbatar da adalar shi sannan ya yi bayanin a ina ya ga wata a matsayin su na masana a so na wasu ne an san inda wajen bai tsaya sai za ka yanzu har magana ce kan ne kama da titi kuci kawai sai da yake watan ba zai gani ba a ranar za a kyankyashe shi karfe sha biyu tsakanin shi da fasu zai faɗi kafin rana ta faɗi da awa uku ba zai gani ba za ka sassa zai fata akwai raguwar hasken rana a lokacin ya kamata a gani to hasken rana ba zai bari a gani sassa rana za ta faɗi ya riga ya fasu gaba ɗaya a najeriya ba inda za a yi shi ne amma a haka muka yi zai ce ya gani shi zai sha tambayoyi a ƙarshe ka ga ya faɗi babu babu nauyi to sai ce wa idza ra'ahu ahli baladi idan jama'ar wani gari suka ga shi wannan mata suka ce ga mutanen Najeriya mun gani ko mutanen Nijar sun gani ko kuma mutanen gari daya don misali a ce an gan shi a Zariya, amma ba gani a kano ba ba gani a bauchi ba ba gani a nijiya ba ba gani a kogi ba to sai zama Zariya ko kaduna da aka gani sai ya zama a halo balahin sun gan shi to lazima sa'iran biladi an wannan ganin ya dinci garuruwan da ke gefe ko suke tattare da wannan a wannan da'ira guda ɗaya. Kamu a Najeriya za mu iya zama sanar ruwa shi. In ne jabta ganuwa za mu iya amfani da ganin shi sai mana amfani. Musamman mu ba mu da matsaloli da ya suka kashin ke da shi kamar Rasha, kamar Amerika, a ce kasa guda amma suna da lokuta mabambanta. Ka galibin ba mu da shi. muna da kusancin lokaci amma za a gaba mai yawa ba musu ka ɗauki adamawa ko borno ka ɗauki lagos ko sokoto za ga bambancin ba mai yawan da har za a iya cewa nan suna shida na safi nan kuma suna bakwai na yamma ba ma da irin wannan bambanci yan mintoci ne galiba galibin yan mintoci ne dama haka ake ɗan samun ɗan bambancin sokoto lagos kuka ce da Maiduguri ko Adamawa. Dukkan da ranar ke fatuwa ta nan, to za ka samu mu Legas su riga ta fata yin sallah. Ita kuma ta fatuwa ta can Sokoto su riga Legas yin sallah. Su yi nan sun su biyu ne kawai ke kan wannan bambanci. Amma shi ma mintoci ne, in yayi wa minti talatin ko ashirin da wani abu. Shi kenan an gama. to idan jama'ar wani gari suka gani lazima sa'iran biladin muwa sauran garuruwa da ke gefe sai su yi aiki da ganin su da ce ku shi kenan yanzu za a sanar to wani wuri sai a za a muwa ko dai ga wani shi shugaba guda ɗaya ko yadda suke da yanayi iri ɗaya na da ya shafi ɗabi'ar su ko yanayin su su sai a sanar sai su ɗauki azumi sai su take da shi. Malamai suke cewa wannan ka'idar da mana ya kawo a nan komawar cikin wancan hadisi na sai na bi bare da ƙarfiyar lafan cewa su mu da ruku ya yi wa afiru da ruku ya sai suka ce wasiya ai wa hadihi na jumla ai wa hadihi na ka'ida a wancan ka'idar خطاب لجميع الأمة أشبه الأمة الدنيا لجواتها فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤيا لجميعهم ثم تحاسب تدرسي إن دي سنة دائرة إيه ومن تأكد وقودا دي جمع ناجية وصورا ذات أي دغني فما دي ذلك ينزل أبي هذه تفيا أبونا كثا وعلى السائل النية قبل الفجر واجبين مي أدني ينية كان هدو وعلى الفجر ita niyyar tana farawa ne daga lokacin da rana ta fadi rana na fata shi ne ke tsammanin za a ga wata za ka ga wata yanzu za ka yi niyyar azumin ramadan innama al'amalu bin niyyat innama bi kulli imrin ma nawa da za ta yi niyyar ramadan daga wannan lokacin da na faɗi juha a cikin yau a wannan tsakana ake so ta niyya shi ne za ta ce mata a tabbiyi bin niyya kwana da niyya wannan niyyar ba sai ka kurta ba ba sai ka rike wata jirka ba za ta yi niyya in ni na wai su kaza tabbas ka yi wannan a zuci za mu kudurta kai ka san an ga wata cin abinci kuma da rana ya kare mu za mu tashi da shi ramadan da insaf an al-akli wa shurbi wa shahwati al-batn wal qalbi min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati ta'abbud lillahi ta'ala to wannan abin da ka kudurta a zuci huwa niyya ina da kasu da kalbi nufin da kai da kudurin da ka saka a cikin zuciyarka idan mutum ya kwanta kafin ya samu tabbacin ganin maka har gari ya waye sannan ya ga ya ji labarin da a yi an ga wata ta Allah ke maka da daddare ban da data ba ke kiran wani ruwan da kuɗi kawai ni dai na da arziki na gida ba an ga wata kawai da taki da sake ciki da sauran wannan abin musu ne ba saboda aiki yin niyyar bacci da alfijir ya gudu man lam yatima siyama qabla al-fajr fala siyama la wanda bai niyyar azumi ba kafin al-fajr ya hudu kuma da nake Allah sama ya fada wannan mutumin bai da azumi yanzu ne zai zai kame ba zai ci abinci ba saboda girmama alfarmar wata ramadan saboda girmama alfarmar wata daga nan ba ramadan sai ya rama guda daya wannan matsalar yanzu an sami saukinta lura da cewa ana sanar da ganin watan ko ana ganin watan da wuri wannan wasu ne wasu matsaloli da ya wani da zai da abin da ya shafi ganin wata malamai na cikin lissafi shi ganin watan zuwa watan menene hukunci cikin sunna ko kuma idan farko ke baya lallai a cikin mutane a samun zaɓe su duba wata kuma wannan sunnar kada a bari ta gudu saboda samun na'urori ba za ta gane da na'ura ba za ta iya tuki za ta iya ba da matsala ko ba ita ba ce asali ita sai dai a yi amfani da ita ta taimaka in akwai bukatuwar a nemo taimakon nata amma mutane su fita su duba wata bi uyunihim al-basira to in ne idanun nasu da cikin me amfanin su don wannan aka sa su kuma dubawar ibada kuma fa nafatu bi jinna wal insa illa li ya'budu ba hamsu mutum da dani wasi don su yi bauta in an duba ba a gani ba alhamdulillah dama ta yi yayin da za ta yi in can garin sun gani saka tana sun gani shi sai mu ya haɗe ganin su sai ya haɗe mu sai mu sai mu abin nan ɗin shi sai mu tafi a kan abin da su suka gani din amma za ta yadda ake kwantawa da suki a yi kun ba a fita a duba to akwai akwai matsala alaikum salam wa na kullum ne ba ina azumi kullum ne ya yi ko wuce ne ko ta
har mutum ya kai ta isa inda ibada ce take abin kuɗi sai dai idan wani abu mai rabawa ya shiga ya raba abin rashin lafiya ya shigo mutum ya sha abin ko ko mace ta yi jinin al'ada ya yanke mata abin amma in dai ba irin wannan ba lafiya lafiya ai mutum kawai ne ci gaba da yi saboda ba magana ya ce zai huta gobe ibada ta ce wani abu take zai rarraba ta ne to ita ce za ce sai an yi mata niyya a kowace kamar da muke masalla niyyar da mutum ya na sallar magriba yanzu ba za ta miki tasiri ko amfani a wannan sallar ta isha da zamu ba saboda ba a ta shike ba sallama a kan ta raba ku tun da ake sallama an gama magriba ke aqwalun wa af'alun tuftahu bi takbiri wa tuftahu bi tasbih ana ta salamu alaikum a rufe ita sallar to da ka mutum ba ciki sai kun da da niyya ba amma abin da yake da muhimmanci shine ai ba yadda za a yi mutum ya azumi kullum da niyya ba in ka tashi kamar niyya ce akwai niyyar duk san abu ne mai wahala ya to ni ba ni ba na zan dage ramadan dina abun nan dai zan yi niyya dai zan yi to in ka tashi kamar me ka tashi ai watan da ya wuce ba ka tashi wannan tashin kawai shirye-shiryen abincin da waye dukkanin su suna cikin abin da yake na niyya da kai daga muhimmanci kamar yanzu ga lissafin ga watan ana tunkara ko watannin ana tunkara shawwal din da ramadan da shawwal din to yana da kyau mutum ya abin nan ya ba su muhimmanci kafin nan ba mutum ya ba lissafin muhimmanci wanda galiban za ga wani bai ma san nawa ga watan ba sai ramadan din ya zo shi ne za mu yi musu muka ce lissafawa amma kuma ta kowane wata ana yin lissafi marigayi yi ko zama da fauzan mai nasara a kuciya cikin littafin shi alwala wani bara ai na daga wakilan kowane mutum ya samar da ka'ida ta wala da bara daga ciki hada lissafin wata ka da wani wata na wata kalanda siriyaniya ce da kalanda ce ta kimtawa kalanda ce ta nijadiya ko nasraniya kalanda ce ta indiya kalanda ce ta mutanen sin kalandu ne ga su da duk a duniya har akwai wata ashirin da wani abu to amma kan musulunci ita ce a gaba kai a wajenka ba min shi ka iya goya ɗaya yau na wata yau ashirin da uku ga watan jimadan akhira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a cikin baka ashirin da biyar ga watan disamba su ta zama twenty four in ka aka ba laifi saboda wannan din ta zama ita ce kusan sananniyar sosai ko da duniyar galibin suke lissafi ko kirga da ita alaikum salam na eh in ya fita hajjiya sun shi to shi ne sai ya zama azumin ya lalace amma da fita hajjiya sun shi ba ya buge shi ne ya ɗan yi muguyi shuru to ba azumin shi ma bai lalace ba sai dai idan likita kuma ya bayar da umarnin ya ci abinci a lokacin bayan saboda kuɓutar da rayuwar shi to sai ya sai ya ci abincin in dai mutum ba ya fita yi ba ya fita yi ci shi ba bai da wata dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم sai maganar bisa da aka fara yau tana da nai da masu kiran sallah ibada ce ne matuƙar muhimmanci da take da bukatar mutum ya yi ta'ala basira hatta a nan ƙasar na san wurare da dama ba ka isa da kira masa sallah ba sai kana ma da certificate ka samu shaidar ƙwarewa a kiran sallah wadda na ƙasashe irin su saudiya wanda za ka yi ladanan salsala ce ta waɗancan gidajen ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ga ladani da ke yi a shari'ar musulunci shi yake fi a shari'a ya kware ya tsinye yake yi an jinkina shi da aka gwada shi idan mutum ya zo ya rike kiran sallar da kurakurai ko su kurakurai suna mutum a fili da shi ko su ya maki laifi da ka akwai bukatar mun dai mutum ya halarci da mara halarci na yau ba na gobe da za a karkare wanda a ciki akwai tattaunawar da za a yi game da kurakurai da kuma siyafin na yadda ma ake kiran sallar akwai kuskuren da zai iya bata ma'ana gaba daya sai zama da mutum yana neman kusantar Allah kuma yana fara nisantar da kanshi daga Allah kuma ka yana da muhimmanci sosai to amma abin da wani mamaki da za ga ba a zo da wuri ba wannan shi ma wata cuta ce ta ba mu shirya shiga aljanna ba ita kuma aljanna akan lokaci take tafiya ya zama mutuwar ita ma akan lokaci take tafiya iyama ma la ta'tikum illa bakta ita ma akan ce zama take mata as-sa'a as-sa'a a kan gaban lokaci take amma kuma za ga musulman za ga kula da lokacin sai a hankali bature ya fi yin wannan dagewa an ce karfe biyu sabda biyun ta yi wasu yan yara da zai kuma su ba su fara kiran sallar ba mafi yawa an yi latti to za ka kai kasuwar a ce kafin biyun an halarta biyun na yi a fara don a ci gajiyar duka mintocin da lokuta kiran sallah sai kamar yadda aka jin dazu kuma yake ila sananne ma ga mafi yawan mu lada yake da shi kwarai kwarai da gaske muke shekara goma yana yi ko ya bari da iya samun ladar da aka tanada na cewa shi ne kiran sallah ne na gaggafarin sakamako za ka tuni kokari mu ga cewa an halatta musamman masu masu kiran sallan a masallatai kuma su kokari shiga sun rike gyara rakin da ake yi din don cin gajiyar haka Walaikun salam wa A nan masallacin ne, daga karfe yau aka fara biyu zuwa hudu, gobe ma za a yi biyu zuwa hudu. Kuma an sanar sosai ya yi a masallacin. Ko a ran masallacin juma. An sassanar. Aika, da haka wanda ma ta yi wani sai a kokari sai a tunatar da shi Allah na bikin sarki ya sa mata ce ya na kan zama wa duk da shi da ila ila da